محمدا رحمة للعالمين وقال في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عباد الله اطلبوا العلم واعملوا به وعلموه الناس وخصوصا علم الفقه والتوحيد ولقد أثنى الله تعالى على نفسه بالعلم عدة مرات وقال وهو السميع العليم وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأثنى على العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وما فساد بعض العلماء فالخير فيهم لأنهم إن فسقوا كفر الجهلاء وقليل العلم خير من كثير العبادة وقد قسمهم الله إلى ثلاثة أقسام فقال ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عباد الله تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار السبيل ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في القربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والمؤين على الضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الخلاء يرفع الله به أقواما ويجعلهم للخير قادا وأئمة يقتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلقهم وتمسوهم بأجنحتهم ويستغفر لهم كل رب ويابس وهيتان البحر وهوامه وسواء البسماء البر وأنعامه وكن عالما أو متعلما أو سائلا أو محبا لهم فإس سعيدا وصلى الله على من علم الناس الخير وسلم تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don rahama ga talikai ya faɗa a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne na sanar da kai abin da baka kasance ka sani ba falalan Allah yana da girma a gare ka sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna babban falalan da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilmantar da shi abin da bai sani ba kira da aminci su tabbata gare shi da danginsa da sahabbansa ya amintar da su amintarwa mai yau bayan Allah mu rinka tafiya neman ilimi musamman zamanin yanzu ba a karatu sai dai karatun neman tuwo amma karatu na neman sanin addini babu za ka samu gurare da yawa ana ta rikici ana ta surutu amma in ka tsare mutum ka ce ka maka matsala ta fikihu kwaya ɗaya sai ta gagare shi amma yadda ba da ne da rigiman duniya to yana nan a bakin zaurukan malamai sun mutu su malaman ba a kula da su ba su ma sun tashi sun bar zauren ƴaƴansu sun kyamaci karatun saboda sun ga iyayensu sun sha wahala saura kuma duk sun watsar da karatu da komai lalacewan dan musulmi a arewa akalla za ka ji ya ce na yi ahalari a jimaru ko na sauke allo to yanzu fa sai ɗaiɗai sai ɗan makarantun zamani makarantun zamanin kuma cankitan cankitan shikenan har a gama wasu makarantun ma baka ma san menene kake karanta ba sai dai kawai ka san dabarbaru da surutu da labarai da tarihi amma asalin zunzurutun ibada mutum bai sani lalle neman ilimi wajibi ne duk da yadda muke nan rigiman nan da da ilimi da yawa cikin mutane da ta yi sauki ilimin na ana ɗaukan ilimi na ba ilimi ba ne duk abin da ake ta wannan rigima ana ganin wani mai ilimi ne ba ilimin ne da shi ba inda da ilimin na gaskiya ba za a samu wannan rigima ta yi nisa har haka ba koyi ilimi kuma ku koyar wa mutane musamman ilimin fikihu da ilimin tauhidi don Allah subhanahu wata'ala ya wa kansa kirari da ilimi a wurare da yawa ya ce shi ne mai ji shi ne mai ilimi ya ce yana jin yana ya san abin da yake gabaninsu da abin da yake bayansu su kuma ba san komai daga abin da ya sani ba sai dan abin da ya ga dama ya gutsura musu ya yi kirari wa malamai ya ce waɗanda suke jin tsoron Allah kawai a cikin bayan Allah su ne malamai kaga sauran an ce ba sa jin tsoron Allah kenan duk da dai sashen malamai sun ɓaci a zamanin yanzu amma har yanzu dai alheri yana cikin malamai ko da sun fasikantu domin in su suka zama fasikai to shi su kuma su kuma jahilai za su zama kafirai ne haka malamai suka faɗa idan malami ya ci shubha jahili zai ci haramun idan malami ya ci haramun jahili zai kafurta ta wata fuska in malami ya ci shubha jahili zai ce to malamai ma suka ci wannan mu kan ai sai ya ci haramun shi kuma idan kuma ga malamai suna cin haramun sai ce ai to ai tun daga malamai suna ci halal ne kaga ya halatta abin da Allah ya haramta kaga ya kafirta saboda haka duk lalacewan duniya ba inda za ka yi ka ce gara ka zauna jahili da ka zama malami duk lalacewan malanta ta fi jahilci mai kankanin ilimi ya fi mai yawan ibada Allah subhanahu wata'ala ya raba masu ilimi shi da kansa gida uku yace muka gadar da alqur'ani ga wayanda muka zaba daga cikin bayinmu kaga duk wanda ya koyi alqur'ani ya iya ya koyi ilimi ya iya Allah ya ce ya zabe shi amma Allah sai ya ce wa minhum zalimun li nafsi akwai wanda ya koyi ilimin baya aiki da ilimin sa mun ba shi falala amma bai yi amfani da ita ba to wannan shine ya zalunci kansa kaga dai Allah ya fifita shi amma ya kwari kansa wa minhum muqtasidun akwai wanda ke tsakatsaki shi ba can ba shi ba nan shi dai bai ɓaci ba gabaki ɗaya kuma shi ba wai zai ce ya yabi kansa ya kai kololuwan manya ba wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda kuma da ilimin yayi yayi fintin kau wajen aikata alherai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah yake nufin alheri da shi to zai ganar da shi fiqhun addini bai ce zai ganar da shi tarihi a addini ba ko luga a addini ba ko balaga a addini ba ko hikima a addini ba sai zai gane da shi fiqihu fiqihu na addini ake magana ilimin sanin halal da haram shine fiqihu bayan Allah mu koyi ilimi domin shi ilimi da kake gani koyansa kyakkyawan aiki ne imamu shafi an ce da za a ce za ka mutu yau me za ka yi a wata ruwaya ya ce zan yi ta nazari ne cikin dare zan yi ta nazarin littattafai ya ce ba za ka yi ta nafila ba ya ce a zai tafi da kaya zai koyi abin da bai sani ba ya tafi da shi lahira nafila kan aya iya tuntuni neman ilimi ibada ne kar ka ɗauka wani ya je neman ilimi kai kana nan kana ta nafila to shi irin nashi ibadar ya fi naka muzakaran ilimi ka buɗe littafi kuna karatu kana ɗan uwanka kuna bitawa shi kuma daidai yake da tasbihi bincike akan ilimi ka bude wannan littafi ka duba wannan mas'ala ka bude wannan ka lalumo ka dubo nan dan ka gane wata mas'ala ta addini da za a warware ta shi kuma jihadi ne haka malamai suka ce ko yadda shi ga wanda bai iya ba sadaka ne karka ce malamai ba sa sadaka to me suke da shi da za su yi sadaka to sadakan da suke kenan kullum suna sadaka suna ba da karatu ma wanda bai sani ba bayar da shi ga wanda ya sani ka kare shi yana da ilimi ku tattauna ka kare shi da ilimi shi kuma wannan shi ibada ce shi ma domin shi ilimi shine alamomin da ake gane halal da haram da shi shine hasumiya na mazowa shiriya shine tafarkin ka da zaka taka ka je aljanna haske ne zai ja ka har ka je aljanna masu ilimi za su tashi Allah subhanahu wataala ya ce fuskan suna haske kafafun suna haske gabobin suna haske hasken zai musu jagora zuwa aljanna ba wanda zai tashi a filin kiyama fuskan sa da haske kuma Allah ya kai shi wuta daga ka ganshi kawai ka ce ka ga dan aljanna in dai mutane suka tashi suna haske a filin kiyama ba za su je wuta ba wanda za su je wuta sune Allah ya ce wujuhum muswaddatu fuskan su za ka gansu baki kira Allah ya tsare mu shi mai ɗebe kewa ne a lokacin da kake cikin kadai ko tsare ka aka yi baka shiga wahala a kurkuku kamar wanda jahili da aka tsare sai kai ta tuno surorin da ka haddace kai ta maimaitawa kai ta tuno abubuwan da ka sani na ilimi kai ta karanta shi kuma jahili sai zauna dunkum ba abin da zai iya yi sai zafin ya fi damu shine abokinka a lokacin bakunta shi sa mafi yawanci mu almajirai in zamu yi tafiya sai ga mun sa littattafai a jaka in ka je baka da abokin hira ka bude littafin ka kawai kai ta karatu a ganga ka dade a daki a ce to me yake bacci yake ba bacci kake ba kana kana ta nazari ka karanta nan ka karanta nan da yawa ma waɗanda suke son su karanta wani littafi da iyalansu suka kasa barin su dama su zauna su karanta yau a zo da wannan dama gobe a zo da wannan dama don yana son ya tafiya sai ya ɗauki wannan littafin da bai karanta shi sosai ya gane daga farko har ƙarshe bai sa a jaka in ya je kwana uku nan hudu ne me sai ya karanta shi kaf abunsa tunda baya da abokin hira shine mai hira da kai in kana kaɗaicinka shine mai shiryar da kai bisa abin da yake farin ciki shine mai taimakon ka ga tsere ma abin da yake cuta shine makami akan makiya shine kwalliya ga waɗanda suke wato mabukata Allah yana ɗaukaka wasu mutane da ilimi ya sanya su su zama jagorori a cikin alheri kuma su zama jago shugabanni da ake bin gurabunsu ake koyi da ayyukansu ake tuƙewa zuwa ga ra'ayinsu mala'iku suna kwaɗayi a cikin ɗabi'unsu ba a taɓa ganin sama ta yi kuka ba sai in malami ya rasu Allah ce kuma ba kada alaihim sama'u su waye suke kuka aka ce mala'iku ne suke kukan shine ake nufin sama an zo ana malami ya rasu a ce sai mala'iku su ce ina wanda ake ta wucewa da aikinsa kullum din nan a ce ai ya rasu sai su fashe da kuka sai duniya ta yi asara ta ƙara duhu domin daga sama mala'iku suna kallon ƙasa ba abin da suke gani sai malamai sai masallatai sai makarantun addini kamar yadda muke ganin taurari a sama haka mala'iku suke ganin malamai da masallatai da makarantun addini a ƙasa suna haske wuraren suna haske idan mai ilimi ya rasu sai su ga wurin yayi duhu wannan tauraruwan ta fice kenan Allah ya sauke mala'iku suna shafa malamai da fukafukansu duk danye da bushashe yana nema musu gafara mafi yawanci malamai ba wani addu'a suke yi a ce suna da addu'a suna da karama suna da meye wasu ba wani abu suke yi ba a'a su sun tsaya ne suna isar da aikin Allah suna aiki ne a matsayin ayyukan ma'aikatan Allah jakadun Allah shine in ka zo ka cutar da su sai ga Allah ya halakar da kai ba wai dan sun yi wani wani musamman addu'a wai wane Allah ya masa kaza ba a'a shi jakadan Allah ne ma'aikacin Allah ne yana aiki wa gwamnatin Allah ne to kai kuma sai kana neman ka turmuza hancinsa to sai Allah ya wulakanta ka ba dan wani abu karaman ilimin ne kawai hadda wato kifaye da suke cikin kogi suna neman gafara wa malamai har zakoki da suke jeji da dabbobi ba dan malamai sun mafi yawanci malamai sun sake hanya da yawa ba babu abin da zai cutar da su shugaban su sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su cutu ba daga wajen dabbobi suna aikan dabbobi manzo Allah ya yi magana da dabbobi iri iri sahabbai da yawa sun yi magana da dabbobi malami in ya kai malami a da zai iya ganin daba ce ke bari sai ta bari ko ya ce fita sai ya fita da me yasa ake ba malamai gidajen da suka gara gara zama in sun zo sun zauna shi kenan wanda ya sai aljanu ne dama su ce an kawo wanda ya fi karfin mu sai su fita saboda haka wanda ya tsaya wa Allah duk sauran abubuwa bayan Allah ne in ka tsaya ka zama na Allah to kar ka ji tsoron komai idan ko baka tsoron Allah to ka ji tsoron komai komai zai iya nasara a kanka don haka dan uwa ka zama malami idan ba za ka iya ba ka zama mai neman ilimi in ba za ka iya ba ka zama mai tambaya kuma mai so ga masu ilimi din sai ka rayu a cikin sa'ada Allah kai tsira kai aminci ga wanda ya sanar da mutane alheri kai masa aminci aminci mai yawa bayan Allah Allah na umurmu da adalci da kyautata wa juna da ba mu abota zumuntan mu haƙƙin su yana hana mu alfasha da munkar yana mana wa'azi ko za mu wa'azi a yi ƙoƙari a kowa makaranta bai kamata ga musulmi a ce wai yau in an tsare ka ba wani littafi da za ka yi ɗaukowa karanta da sunan addini kai baka zama musulmi na gari dole ne ku yi ƙoƙari a koma makaranta ka nemi littafi ka je ka koyi abin da za ka san halal da haram ya za a yi ka zauna wai kai sunan ka musulmi a ba abin da ka sani na addini dan uwa wannan abin tausayi ne ba kwata kwata kana musulmi sunan ka musulmi amma ba za a zo a ce maka me ka sani na addini ka faɗa ba sai dai ka ce bari za mu tambayi malamai eh tambaya yana da kyau amma ai ya kamata akwai fardu aininka wannan an ce masa fardu aini farilla ne na aini ba mai maka to ilimi akwai wanda ba mai maka sai ka yi shi malamai sun itifakin za ka yi sallah ka gama a zo a zaunar da kai a ce me farilla cikin me sunna me musahabi ka kasa faɗa to baka yi sallah ba babban haɗari ne saboda kar neman duniya duniyan ma ba samu wata ba an kuma kai asara biyu ba duniyar ba lahira babu ba ɗilu in jin mutane duniyar ma bata samu ba ana ta kodo ana shan wahala kuma lahiran ma bata samu ba ana asara har yaushe Allah ya sa mu gyara